إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فيما أمركم به واجتناب فيما نهاكم عنه واعلموا رحمكم الله أنه ما نزل بلاء إلا بالذنب ولا يرفعه الله إلا بالتوبة الصادقة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها أتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم فإنما تزل بأم بأمم صادفة فإنما أهله بالعمم السابقة من الهلاك إنما هو من الذنوب والمآسي قال تعالى فكلا أخذناه بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكل من ارتكب وحد حدود الله ولم يرضى بحكم الله تعالى وتمادى في معصية الله أنزل الله به بأسه ولا ممكن له من ذلك قال جل جلاله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي عائس من كل خير أيها المسلمون ينبغي علينا أن نعود إلى أنفسنا ونحاسبها ونقايبها بما أنعم الله لنا وبما كولناهم فيها وبما قيامنا به بما أوجبه الله علينا من الطاعات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لن يهلك الناس حتى يحذروا أو يحذروا في أنفسهم أي لا يهلك الناس حتى كثرت ذنوبهم فتكون حجة عليهم ولأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية قال جل جلاله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أو كفى بنا حاسبين أي حاسبين أي حسنها وقبيحها ولكنه كريم رؤوف بالعباد غفور لمن تاب وأناب هو الله تبارك وتعالى أي غفور لمن تاب وأناب كما وصف نفسه بنفسه عند قوله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة ولو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب أن يعجلهم عقوبتهم في الدنيا ولكن ينهلهم لعلهم يتوبون ولعلهم يتوبون وإلا فلا بد من العقاب إما آجلا أو آجلا أما في وإما في الدنيا من البلاء والمهنة والمهن أو عاجلا في الآخرة قال جل جلاله بل لهم موعد لم يجدوا من دونهم موئلا أي ملجعا ومحيسا أيها المسلمون إن الذنوب والمآسي خطرها عظيم والمؤمن يحاسب نفسه عند كل قول وفيل يتوب ويرجع قبل أن تزول قدماه ثم يندم حيث لا ينفع الندم قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون معاشر المسلمين إن الذنوب والمآتي لها آثار سيئة على الفرد والمجتمع بل حتى الحيوان والجماد تتضرى بسبب الذنوب والمآسي ومن ذلك عباد الله أي ومن آثار الذنوب والمآسي على الفرد أنها سبب لحرمان العلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقال جل جلاله واتقوا الله ويعلمكم الله ومن آثار الذنوب والمآسي عباد الله إنه سبب لحرمان الرزق قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليحرم الرزق بذنب ارتكبه أو كما قال ومن آثارها التي يجد صاحبها في جسده مقتا وبغضا على على الخلق أجمعين قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن للحسنة على إن للحسنة ضياء ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في الخلق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين وإن للسيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب وقفة في البدن وضعفة في البدن والبغض في قلوب الكلب ومن آثارها عقوبة الله تبارك وتعالى على صاحبها قال تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال بعض السلف اللهم أعذنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية لأن الذنوب والمآسي تورث الذل لذلك قال حسن البصري عليه الصلاة عليه رضوان عليه رحمه الله إنهم وسبعة لهم إنها ذلة لا تزال بيدهم لا تفارقهم أبدا أبى الله إلا أن يذل من أسى عباد الله عليكم بالمعروف سمعا وقلبا لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن آثارها عباد الله أنها إذا كثرت لباء على قلوب صاحبها فكان من الغافلين قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب منها فقل قلبه وإن زاد زاد فذلك قوله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن ذلك عباد الله أي ومن آثار الذنوب والمآسي أنها تورث اللعنة قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الآكل الربا وكاتبه وشاهده ولعن الراشي والمرتشي ولعن من آوى مهدسا ولعن من لعن والديه ولعن من غير منال الأرض وغير ذلك مما جاء في الأحاديث الصحيحة وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن آثارها عباد الله أنه سبب للزوال للزوال النئمة أنها سبب العيلة لزلزلة والقطب والمسك قال عليه الصلاة والسلام سيكون في هذه الأمة كسف وقذف قال الرجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال إذا ظهر القياد والمآذن وشربت الكمور أخرجه الترمذي قال عليه قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم إنه على ذلك قدير الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi ɗaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne kuma bawansa ne ya ku bayan Allah hakika ku sani cewa Allah baya hallakar da al'umma ga baki ɗayanta ta ce yana hallakar da ita ne saboda saɓan Allah da suke yi lalle hakika ya ku musulmi ine mana wasiya da ni kaina ga baki ɗaya da jin tsoron Allah cikin dukkan abin da Allah ya mana umarni ko ya hane mu daidai gwargwado hakika ku sani ya ku bayan Allah Allah ya mana rahama gaba ɗayanmu lalle hakika hallaka ba ta sauka ba ga al'ummar da suka gabata ta ce Allah ya saukan masu da hukuma saboda abin da suke aikatawa na zunubi da kuma sabon Allah Allah ta'ala ya shaida mana a cikin littafinsa yake dukkan al'umman nan waɗanda aka turo masu manzo suka ƙarya tashi ubangiji ta'ala yace mun kama su fa kullan akhadna bi dhanbi dukkanin su mun kama su da zunuban su ai saboda abin da suke aikatawa na saba ma Allah Allah ta'ala yace fa minhum man aqlatuhu sayha daga cikin su akwai waɗanda aka yi musu tsawa daga sama wuta ta kona su wa minhum man qasabna bihi al-ardh daga cikinsu akwai waɗanda aka girgiza ƙasa ta nutse da su gabaki ɗaya wa minhum man aghraqana daga cikinsu akwai waɗanda aka rutsar da su a cikin ruwa suka hallaka gabaki ɗaya daga cikinsu akwai waɗanda aka yi masu ruwan wuta daga sama Allah ta'ala yake cewa ba mu zalunce su ba sai dai su ne suka kasance suna zaluntar kansu dukkan wanda yake ƙetare iyakar ubangiji yake saba ma Allah ta'ala kuma baya yarda da hukunce-hukuncen Allah na hani ko umarni a cikin littafinsa ya doge cikin saba ma Allah to ana ke masa tsoron azabar ubangiji ta sauka a kansa wanda in wannan azaba ta sauka kuma babu wanda zai iya tsira daga cikin mutane ya ko bayan Allah ku sani Allah yana cewa lokacin da aka yi masu wa'azi sai suka karkace suka kibarin wa abin da suka ake hana su da aikatawa an tunatar da su amma ba su hannu ba an hana su amma ba su hannu ba an umurce su ko ba su aikata ba Allah ke sai muka buɗe musu ƙofofin alkhairai alkhairi na kowane irin al'amari muka bude masu komai ya fito fili ga arziki nan a wadace sai Allah ta'ala ya kama su sai ga su suna masu ɗaya tsammani daga rahamar ubangiji wato wannan aya ibn kasir alaihi rahmatullahi yake cewa jarabawa ce babba da kuma tunasarwa wadda take mai girma ga 'yan adam gabaki daya cewa ganin kana da wadata ganin Allah ya baka lafiya ko Allah ya baka dama kana cikin saba ma Allah to wannan kamar talala ne Allah yake maka so da yawa za ka iske ga wani ya taso abin sha'awa ga arziki ga wadata ana tsammani zai yi nisan kwana cikin ɗan lokaci sai ka ga Allah ya neme shi wannan shi ne halin da muke ciki a yau idan ka duba daidai gwargwado arziki yana wadata a tsakanin mutane mafi yawan mutane suna cikin babu amma waɗanda ke da arziki kuma suna ƙara arzikinsu yana ƙaruwa waɗanda ke cikin ni'ima ni'imarsu tana ƙaruwa za ka iske cewa hatta irin cututtuka ma da yawa waɗanda ke cikin irin wannan wato ni'ima ta jarabawa ta arziki ko ta mulki ko ta dama za ka iske ba sa cikin irin wannan damuwar haka al'amarin ubangiji yake zuwan ma mutane Allah ce lokacin da aka tunasar da mutane suka ki tunasartuwa to za Allah zai kama su a afke alhali suna gurfane suna ɗaya da tsammani daga rahamar ubangiji saboda haka yake da mahimmanci ya ku bayan Allah mu sani cewa wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikinmu ya koma yi makansa wa'azi ya binciki kansa mu kwatanta ni'imar da Allah ya yi mana da kuma abin da ki muke kai kawo a cikinsa na saba ma Allah mu tuna abin da Allah ya yi mana na ni'imarsa da kuma tsayuwanmu akan abin da Allah ya wajabta mana cikin yi masa biyayya to mu kwatanta shi kuma da yawan saba ma Allah da muke yi a yau idan ka duba a cikin al'amuranmu da cikin garuruwa na musulmi wallahi za ka ce al'amarin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ga hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya hallaka mutane har sai ya masu uzuri wato ba take Allah yake kama mutane da azaba ba sai Allah ya masu uzuri yayi masu jinkiri su ɗaukan makansu abinda suka ɗaukan makansu ai Allah baya hallakar da mutane nan take har sai an yi masu jinkiri sun yi zunubi sun yi sabo sun yi shirka sun aikata dukkan wata irin ta'ata da ake hana su aikatawa to nan take ubangiji sai ya damke su da azaba don a kama su da hujja cikin cewa ai ba a gajiya ba cikin tunakar da su su ne suka zaɓi bata a kai shiriya su ne suka zaɓi saƙo akan tuba su ne suka zaɓi shirka akan tauhidi suka zaɓi sunna suka bar tauhidi wato suka zaɓi ainihin wato bid'a a bisa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya jeho masu azaba Allah ta'ala ya kasance baya kama bayi nan take idan suka aikata laifi domin shi Allah mai hakuri ne kuma babu wani abu koyayye wanda zai iya koye ma ubangiji magowayi da ɗaukaka Allah ce ko daidai da ƙwayar zarra ne na aikin alkhairi ko na sharri idan mutum ya aikata shi Allah ya ce sai mun zo da shi ranar tashin kiyama sai mu masa hisabi kasancewar Allah ya kasance shi karimi ne sannan mai haƙuri ne sannan mai juriya ne sannan mai ukuba ne sai ya kasance Allah baya gaggawar kama mutane da laifi lokacin da suka aikata zunubi nan take amma ba don haka ba a yi da mutane an ɗanɗana masu azaba a kowane lokaci sai dai ubangiji yana yi masu jinkiri jinkirin nan ko dai ya zanto na kusa-kusa shine idan ba a zanke su da azaba ba a duniya sai a jinkirta zuwa ranar lahira ko kuma a zanke su da azaba a yau shine Allah ta'ala ya jeho wani bala'i na mutuwa da cututtuka da musibu da bakin talauci kamar irin abin da muke gani a yau ko kuma Allah ya jinkirta azabar zuwa ranar sakamako ranar tashin kiyama shi yasa Allah yake bari rabu da su mai aiki biye aiki suna da wani wuri ko wani lokaci da aka yi masu alkawari wanda idan sun zo lokacin babu wani wanda ya isa ya kauce ma wannan lokacin kowa sai ya zo shine yin ranar tashin kiyama ya ku bayin Allah yana da kyau mu koma mu kalli kawunan mu mu duba mu gani ta ina musiba take zuwa mana saban Allah ya yi yawa a cikin al'ummanmu har yau idan ka duba ma za ka iya cewa ɗan kaɗan ne ke tuba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane su ne waɗanda idan sun yi zunubi suke yin tuba to za ka iske cewa yau guda nawa ne suke yin tuba ya ku taron musulmi ku sani cewa lallai zunubi da ainihin saba ma Allah yana da haɗari mai girma yana da haɗari mai girma shi mumini yana yi makansa hisabi don lokacin da ya yi magana ko ya yi aiki yana dubawa ya gani magana ta dace da abin da Allah ke so aikin ya dace da abin da Allah ke so idan aiki ne da ya dace da abin da Allah ke so kuma ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansa sai ya gode ma Allah idan kuwa maganarsa ko aikinsa ya ga ya duba ya ga ya saba ma abin da Allah yake so da annabinsa nan take sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah tun kafin kafarsa ta zame tun kafin ya tuba lokacin da tuban ba zai yi amfani ba shi yasa Allah yake cewa a cikin littafinsa lalle waɗannan waɗanda suke masu takawa su ne waɗanda in shaitan ya ci nasara a kansu sun saba ma Allah nan take suke tuna girman ubangiji sai su koma zuwa gare shi su gurfana su tuba domin sun sani cewa shi ne kaɗai mai gafarta zunubi sai ga su suna masu ganin gabansu suna masu jin wa'azi ya ku taron musulmai lalle ku sani cewa zunubi da saƙa ma Allah yana da mummunan makoma a ɗaiɗaikun mutane da kuma taron al'umma wato zunubi yana da mummunan makoma ga mai yinsa da kuma al'umma ga baki ɗaya hatta dabbobi kai hatta duwatsu hatta tsirrai hatta gari da environment gaba ɗaya yana cutuwa da irin sako da 'yan adam suke yi a bayan ƙasa daga cikin abin da ke sako da zunubi yake haifarwa na musiba ga al'umma ga wanda ke aikata zaben yana daga cikin mummunan makoman saban Allah ga mai yinsa shine Allah yana haramta masa ilimi wanda yake mai nagarta shine dalilin da yasa ka gani gashi nan yanzu ƴaƴanmu suna ta karatun zamani amma idan ka duba babu komai a cikin fanko ne mutum ya gama har digiri turancin nan tun ala nazari ake koyo har zuwa digiri amma har yanzu ba iya ba haka kuma za ka samu dukkan abin da ake bukata a koya maddoji wanda su ne kafin ci gaban al'umma yau za ka ike babu komai a ciki saboda me saboda da yawan mu sun taimaka cikin lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu yaro dan sakandire ko yarinya ya sakandire za a ganta da waya babba tana kallon abin da take so ba ruwan ubanta babu ruwan uwarta za ta hau kan kowane irin social media da wani irin group ana ta turawa duk wannan shagalce-shagalcen shi ya shagaltar da su sai ya kasance ga yara nan ga karatu nan ga makaranta ana yi amma babu komai wannan duka yana daga cikin mummunan makoma da zunubi da sabon Allah yake aikan wa mai yinsa shi yasa za ka iske cewa idan ka koma ɓangaren waɗanda suka yi ilimin addini ga ilimi nan ya watsa ko'ina ga malamai nan suna ta wa'azi amma idan ka duba cewa babu albarka a cikin ilimin Allah ya janye ta malami zai shekara yana karantarwa amma za ka iske abincin da zai ci ma ya rasa saboda al'ummar da yake karantarwar so ba ka tunanin wani abu dangane da abin da yake karantar da su ba ka tunanin alkhairi yake janyo su zuwa ga duniya su ta kyau ko lahira su ta kyau saboda me saboda saban Allah da ya girma a cikin zukatan mafi yawan mutane sannan kuma ga wa'azin ana yi amma za ka yake dukkan wani mai zunubi baya daina zunubinsa wannan yana daga cikin musibar da zunubi yake aikawa da saban Allah yana daga cikin abin musiba da bala'i da safan Allah ke aukawa ga wanda ke yin shi shine wato ana danke arzikinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa so da yawa dan adam za a hana shi arziki saboda wani zunubi da yake aikatawa arzikin ya taho amma kuma ga wani zunubi ya zo ya shiga tsakani to sai a haramta masa wannan arzikin domin me gaba ɗaya arzikin a hannun ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake in an ce arziki kuma a nan kada wani ya tunani cewa mai karama kwakwalwa zai ce to ai idan muka duba ga turai nan suna da ilimi irin abin da ka faɗa na cewa ilimin kimiyya ilimin fasaha tare da cewa kuma suna saba ma Allah ga kuma wasu daga cikin kafirai tare da cewa suna saba ma Allah ga dukiyar Allah ya ba su to wannan kuma idan ka duba za ka iske cewa istidraji ne ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake masu ɗayan biyu ko dai Allah ya yi masu istidraji ne suna saba masa ya ba su abin da suke so na ilimi da kimiyya da fasaha suna saba masa sun kafirce masa amma kuma ubangiji ya ba su arziki to wannan malamai suka ce kalala ne mai kamar sake Allah ta'ala yake zarni wa man khalaqatu wahida barni da wanda na halicce shi shi ɗaya tak a cikin mahaifar mahaifiyarsa ba kowa haka na halicce shi Allah yake barni da su wa umli lahum inna kaydi matin barni da su tanaji nake musu mai ƙarfi wanda idan suka zo ba wanda yake kuce matanajin shi yasa Allah yake falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun amma shi musulmi dole dukkan abin da ya same shi na musiba ya waiga a baya ya duba ya gani musibar ta same shi saboda me saboda saban Allah ko dai wanda shi yake aikatawa ko kuma wanda wasu daga cikin mutane suke aikatawa da musiba ta zo sai ta hada har da shi baki daya domin Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ta shafar wanda ya jawo ta a'a gaba ɗaya take hadawa da mai kyau da mara kyau sai an mutu an je can sai Allah ya tantance saniya bayan Allah yana daga cikin musiba wanda zunubi da saban Allah yake aukawa ga mai yin sa shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana haifan masa da ƙasƙancin rayuwa sai ya rayu a ƙasƙance ya mutu a wulakance idan ba a yi sa'a ba ma sai ya zo mutuwa sai wani abu ya juya masa shi kenan sai ya fita duniyar babu imani malamai suka ce zunubi yana da mummunan tasiri a rayuwar mutum a wani lokaci tasirinsa sai an zo mutuwa ne yake bayyanuwa sai mutum kawai ya juya ya zama wani abu kamar yadda hadisin annabi na hudu yake ba da labari cewa tsayen ku zai ta aiki irin na yan aljanna sai ya kusa sai littafin kaddara ya rigaye shi to shi yasa yake da mahimmanci mutum ya nisanci zunubi in har Allah ya jarabe ka kana yi to maza maza ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah a shirye yake duk lokacin da bawa ya tuba Allah zai karbi tubansa ye kuwa yace kace masu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gabaki daya yana daga ciki wato zunubi yana haifar da kaskanci a cikin zuciyar mutum Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ya kare yadda a gare shi wato Abdullahi dan Abbas yake cewa ai shi aikin alkhairi wato kyakkyawan aiki haske ne a fuskarka duk lokacin da kake sallah ko lokacin da kake azumi karki addini da kyau to akwai haske yana bayyana a fuskarka in an ce haske ba ana nufin fuskar za ta gau ba a'a kana da kima da daraja a idanun mutane sannan yace sannan kuma haske ne mai haskawa a cikin zuciya in an ce haske mai haskawa a cikin zuciya ba wai ana nufin zuciyar za ta cire jinin da ke ciki ba a a zuciyar za ta samu natsuwa da kwanciya hankali sannan kuma sai ya ce wasi a kan sarrabe sannan kuma arziki ne shi wannan kyakkyawan aikin wato arziki ne wanda Allah zai azurta ka da shi in an ce arziki a nan ba wai ana nufin za ka fi kowa kuɗi ba a a za ka wadata da ɗan kaɗan da aka baka sai ya wadace ka sai ka ga kafi natsuwa da kwanciya hankali cikin wanda aka bashi babu iyaka shi yasa manzo Allah yake cewa ya Allah ka azurta ni da halal ba sai na je zuwa ga haramiyarka ba ya Allah ka azurta ni da halal wanda ka bani ba sai na je zuwa ga haramiyarka ba shine Abdullahi dan Abbas yake cewa wa quwwatan fil badan sannan kuma shi aikin alkhairi yana sa mutum ya tsofa da ƙarfinsa so tari da yawa zaka ga ko da a da waɗanda gidajen da ake karatun ƙura'ani za ga malamin da ke karantar da ƙura'ani shekara hamsin sittin saba'in sai ka rasa yaushe ne aka ce malam baya da lafiya ya tsufa da ƙarfin jikinsa garkuwar jikinsa tana da ƙarfi saboda ya kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye shi in tattaqullaha yaj'alukum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye jikinsa shine Abdullahi dan Abbas yake cewa wa muhabbatan fi qulubil mu'minin sannan kuma za a sanya soyayya soyayyar ka a cikin zukatan mutane waɗanda suke na kwarai za ka ga ba kyauta kake ba ba kuɗi kake bayarwa ba amma duk inda ka biyo ana ganin cewa babban mutum ya biyo in ana saba ma Allah da an ganka sai a koyi wannan shine fadin Allah waje Allah lil muttaqina imaman wanda daga an gansa za a tuna Allah wanda daga an gansa in ana saban Allah hankali zai tashi to wannan alama ce da take nuna ana karfa aikin ka akwai wanda in ya biyo waje da tsinuwa zai kai akwai wanda in ya biyo waje da jifa zai kai to amma sai Allah ya karrama ka sai Abdullahi dan Abbas yake cewa kamar yadda kyakkyawan aiki yake da wannan kyakkyawan makoma to haka nan kuma safan Allah shi kuma yana sa zu yana sa fuska ta yi baki sannan kuma yana ga za zuciya ta yi baki sannan kuma yana sa jiki ya rauni sannan kuma yana sa bayan Allah su tsani mutum wannan abin da ya faɗa ka duba shekara dubu da wani abu duk yau idan ka kalle shi kamar rubuce aka rubuta shi akan dutse baya goguwa dukkan mutumin da ke saba ma Allah za a ga fuskarsa ta yi baki za a ga mutane ba sa son sa dukkan mutumin da ke saba ma Allah za ka ji zuciyarsa ɗauki misali ranar farko Allah kiyaye ran da ka je ka aikata ka ba'ira ya kaji da wannan zunubin da ka aikata kai da kanka za ka samu kanka cikin damuwa da bacin rai sannan bayan haka kuma sannan ka duba ka gani yadda jikunan waɗanda ke saba ma Allah suke dauki dukkan mutumin da aka ce yayi kaurin suna wajen fasikanci duba sa ya garko jikinsa take in ba za a kai ba ma ya kamu da cutar sida lahira salamu alaikum dauki dukkan wanda ke saba ma Allah ko irin bokayen nan da ke zaune a gida ba su da aikin yi sai tsubbu za ka iska cewa cikakkiyar lafiya ba su da ita sannan za ka iske rauni a cikin jikin saboda ba su kiyaye Allah ba sai Allah bai kiyaye su ba abdullahi ɗan abu zai ke cewa sannan kuma za a sa kiyayyen mutane a cikin zukatanka wato duk mutane za su tsani mutum idan yana saba ma Allah ya ku bayin Allah yana daga cikin mummunan makoma ta saba ma Allah shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya dukkan wanda ke saba ma Allah to lallai hakika idan bai tuba ba ukubar Allah za ta sauka a kansa sannan kuma duk inda ka kalle shi kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa ko da yana a sama benan da yafi kowanne bene a wancan lokaci yayin misali da irin taguwa ta alfarma da irin raƙumin nan wanda yake da tozo guda biyu wanda ba kowa ke samu ya mallake shi ba a ƙasar Larabawa a lokacin don shi ne irin motocin yanzu masu tsada da AC da ake magana yace to inda yana saba ma Allah za a ga a kaskance yake a wajen mutane to haka a yau kuma duk irin matsayin da mutum zai taka idan aka ce yana saba ma Allah za ga baya da wata kima idan mutane za ga mutane ba sa kallonsa da daraja saboda me saboda bai girmama Allah ba sai zanto darajar ka zanto babu ita domin me walillahi al-izzatu walir rasulihi wal mu'minin izza gaba ɗaya buwaya ta Allah ce to kuma yana bayar da ita ga waɗanda suke mu'mine waɗanda suka kiyaye dokokin Allah saboda haka yake da muhimmanci mu kiyaye ku sani ya ku bayan Allah Hassan al-Basri yake cewa Allah yaki dole sai ya kaskantar da dukkan waɗanda ke saba masa Allah yaki sai ya kaskantar da dukkan waɗanda ke saba masa wato duk wanda ke saba ma Allah ko ba dade ko ba jima sai kaga kaskanci ya lullube shi wannan shine abin da ke faruwa ga ƴan siyasar mu har yau ba sa ganewa bahaushe yake cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa to amma abun mamaki mu a Najeriya ba ma ɗaukar wa'azi ga na gaba gane gaba ake gane zirgin ruwa amma mu ba ma ganewa wani ya aikata irin wannan cin hancin da ya sauka babu abin da ya tsina nama kansa ya koma ya zama talakar talau talaucin ma ya fi na baya amma duk wannan bai sa kai idan ka samu kujerar ba kuma ka kamanta gaskiya bai sa in ka samu kujerar ka yi adalci wa mutane ba wannan sai ya zanto kaskanci na jin kaskanci wannan shine abin da ke faruwa ku duba shekara 20 da muka wuto a demokradiyya in ka duba makarantun mu alalace asibitocin mu alalace hanyoyin mu alalace komai a tabarbare tattare da cewa yanzu ana magana da ana magana lokacin shagari idan an yi budget na Najeriya ga baki daya bai kai budget din local government da yanzu kudin da ake ba local government guda daya ba cikin local government 700 da muke da su aka zo ana magana billions aka zo yanzu magana trillions ake amma ina waɗannan kudin suke sai ka kasa gane waye musulmi waye ba musulmi ba idan aka zo magana cin hanci da rashawa kuma abin takaici abin ban haushi wanda yake cikin cin hanci da rashawan shine zai zauna kuma yana faɗar illar da cin hanci da rashawa take wato wannan ya daidai da faɗin Allah ta'ala awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun ba ka gani ana jaraba su a shekara so ɗaya ko so biyu da wani bala'i amma ba sa tuba ba sa ma tuna daga ina musibar take lokaci yayi da za mu falka mu tunasar da kawunanmu mu gane cewa muna da addini mu gane cewa muna da tsari muna da littafi wanda ke jagorancin rayuwarmu sannan kuma muna da kyakkyawan malami wanda ya fi kowane irin malami duk abin da ya haska a nan ne za mu kalli hoton rayuwarmu rayuwarmu karewa take yi amma kuma saba ma Allah da muke yi kara yawa yake yi mutum yana kusantar kabari amma kuma baya ko kusa da yin nadama cikin abin da yake aikatawa Allah ya sauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai aikata wani zunubi lokacin da yake aikata zunubin yana aikata zunubi guda ɗaya sai a sa wani baki a cikin me a cikin zuciyarsa idan ya tuba sai a goge wannan bakin amma idan bai tuba ba wannan taban yana nan yana ƙarar asaba ma Allah sai wannan taban ya ƙara girma da haka da haka da haka yana ta yi yana ta yi bai tuba ba har zuciyar za ta zama baka kirin shi ne faɗin Allah ta'ala da yake kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun bari abinda suke aikatawa na saba ma Allah ya riga ya sa zuciyar ta yi tabo gaba ɗaya tabo ya lullube zuciyar har ka iske mutum ma yana saba ma Allah ma baya jin cewa saba ma Allah yake ku duba yadda ainihin shirka ta yawa a cikin al'ummar mu ku duba yadda bokaye da ƴan tsubbu suka yawa a cikin al'ummar mu idan baka tafiya wajen boka to in ba isa akai ba matarka tana tafiya wannan shine fitinar da ta zo ma al'umma a yau bokaye da malaman tsubbu da suka hana 'yan siyasa sakat suka hana masu kuɗi sakat suka hana duk wani ɗan boko da duk wani mai neman wani abu aka hana shi sakat tsafi kawai ake yi kwanan nan wani ɗan uwa yake gaya mana a makabarta sun je suna gyaran makabarta fa kawai suka ga wani ɗan tsubu kawai shi kawai kasan makabartar yake zuwa yana ɗiba ya ebi nan ya wuce ya ebi can ya wuce ya ebi can an ɗauka cewa addu'a yake yi kawai ashe wani ya sa masa idanu sai da ya gama iba kawai yake ne ya kira ya ce kai me za ka yi da wannan da rana an samu kuma wani shi kuma ya tona kabarin a cikin garin al'umma musulmi ko musulmi ne duka don a samu mai don a samu duniya waye za a sama ma duniyar mutumin da ya wuce shekara arba'in duk rigimar da ake yi fa a siyasance za ga 'yan shekara arba'in hamsin sittin su ne ke yi to kai da kai shekara arba'in a duniya duniyar ka ta kusa karewa saboda haka lokaci ya yi da za mu falka kuna tsammani ba ma cikin fitina muna cikin fitina ga bala'uka iri-iri ga lalacewa tarbiyyar nan ma kawai ta ishe ka ka shiga kai kuka ga fitina ta hansa kawai ta ishe mu bala'i da yawan mu a cikin masallacin nan inda za a biyo layi layi kowa ya bada an ɗinsa a buɗa a gani wallahi wani fita zai yi a guje ba zai yadda a duba a gani ba kowa har ɗinsa in zai kwanta a bacci bai san matarsa ta gani ya sa password saboda ne abin da ke ciki bala'i ne idan ka koye ma mutane ba ka tunani Allah ta'ala yana ganin ka menene a cikin abin nan social media dinmu menene a cikin handset dinmu wani irin kallace-kallace muke yi mu iyaye ballantana 'ya'yanmu waɗanda ke tasowa yana daga cikin abu na ƙarshe wanda saɓon Allah ke haifan mu mai shi shi ne tsinuwar Ubangiji da ta annabinsa sallallahu Alaihi wasallam ku duba a cikin ƙura'ani Allah ya tsine ma waɗansu waɗanda ke ayyuka daban-daban an tsine masu ne ba don komai ba saboda saba ma Allah da suke yi to me kake tunani ya ɗan uwa kuma me nake tunani ni da kaina duba ka gani irin waɗannan tsinuwar kana ɗaya daga cikin masu wannan aikin in kana ciki sai ka tuba kamar yadda muke ta faɗa babin tuba ƙofar tuba a buɗe take ka duba wasu hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace manzo Allah akan harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi yace Allah ya tsine ma mai cin riba Allah ya tsine ma wanda ya rubuta riba Allah ya tsine ma wanda ya shaida aka ba da riba ku duba ba wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya shaida da wanda ya rubuta nassin hadisi kururu annabi ya ce Allah ya la'ance su yanzu kuma dubi yadda rashawan ko riban ta yawa a cikin al'umman ka dubi abun kunya na 'yan kasuwa yau har an waye gari saboda tsaban algush da ake yi har masu sauran wake ma sun daina zuwa waje mu sai 'yan kalam saboda kawai wake ne za a so kawai mutum ya sa masa guba guba yana sawa kuma wani maganin an rubuta kuru-kuru sai bayan wata hudu an sa za a yi amfani da hatsin amma yana sawa idan ya ji washe gari ya saya a naira biyar-biyar sai ya ji bayan sati guda kuma wannan waken da ya sa guba ya koma naira dubu kuma zai fito a haka za a rika auna wa mutane ku duba cutar kodan nan yadda ta zama burodi sai an sa buromai fanke da ake sai an sa buromai abin da ake shafa magawa ka duba duk bohol ɗinmu wani ɗan uwa kwanan ne ya bincike galibin bohol abin da ake bukata wanda al'umma za su sha ruwa kada ya gaza mita ɗari da ashirin da wani abu a ƙasa kuma ya zanto tsakaninsa da bola ko juji ya zanto an samu mita alal aƙalli hamsin zuwa saba'in amma ka duba bohol ɗinmu haka ake ta iba kai ka ce ba gwamnati a cikin al'amarinmu wai fura da ake damawa sai an sa wannan furo ma'aiki sai ka aje biredi duk safin nan da ake yi za ka aje shi amma zai sati guda bai lalace ba ya kai ko ba za ka iya yin kwana uku ba kai wanka ba ba za a ganka ba amma abincin da za ka tura a jikinka kuma za a iya yin sati biyu bai lalace ba kuma shi kake ci a cikinka wani yana ci saboda ba yadda zai yunwa ka duba yadda komai ake sa masa magani mala wace irin rayuwa ce muke yi haka to ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wanda ya karbi riban da wanda aka bashi da wanda ya rubuta da wanda ya tsaya shaida ma duka annabi yace an tsine musu sannan maza Allah yake cewa Allah ya tsine ma wanda ya karbi hanci da wanda ya bayar duk irin wannan abun an yi wani sai ya ga kamar da shi yake amma kuma lafi ne ko shi zai karanta haka zai karanta ba ya zabe ba ya zabe sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗansu mutane guda hudu da yake Allah ya la'ance su mutum na farko Allah ya ce Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa mutane nawa ne yau suka la'anci iyayensu ba wai sai ka ce baba Allah ya tsine maka ba a'a mutane nawa ne suka kyautata ma iyayensu ai abin da ake nufi da guje ma iyaye ba wai kai hijira ka bar garin ba a'a kana da ikon da zaka taimake su kake taimakon su mutum nawa ne a yau nawa ne a yau suke taimakon iyayensu ga uban a cikin yunwa shi kuma zai tuka mota sai ya tafi sa da abun a cikin yan boko ne ya yawa har wasu masu iya magana suke cewa da ka haifi dan boko fara ta haifa ma dan boko mata to amma yanzu hatta cikin 'yan kasuwan da masu kudin haka al'amari yake annabi ya ce Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa sannan maza Allah yake cewa Allah ya la'anci wanda ya taro dan bid'a mutum ne yake kira bisa bid'a yana rushe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka taro shi ya maka bid'a ka shiga cikin la'ana domin mai yin bid'a yana gasa da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa duk abin da ka zo ka karantar bai isa ba yanzu in an ƙara da wannan abu ne mai kyau haka ba ake cewa ba ka kawo wani abin da baya ƙur'ani baya hadisi kuma ka ce mai kyau ne annabi ya bar duniya kenan akwai wani abu mai kyau wanda annabi ya manta bai faɗa ba sai kai yanzu ka tuna wa mutane ka ce mai kyau ne ka auna maganarka ko dai ka ɗauke shi abun mara kyau ne shi yasa annabi bai faɗa ba ko kuma in mai kyau ne to kuma me za ka ce annabi ya bar duniya ya bar abu mai kyau wanda musulmi za su samu lada bai gaya musu ba Allah sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci wanda ya canza iyakar gona iyakar ƙasa duk wanda ya canza iyakar ƙasa Allah ya la'ance shi rumfar kasuwa ne gida ne ka matsar da tubalin a'a fegi ne ka matsar da tubal a'a gona ce Allah ya la'anci mutum canza iyakar fa ba wai ka cinye ba fegi nawa ake rigima a kansu a nan gurin kullum sai ka ga fitina a kan fegi wani haka kawai ya je an masa takardun karya ya zo ya sayar wannan duk bala'in da muke gani wallahi wannan musibar ce ta auka maki saban Allah da kin Allah kuru-kuru saboda a samu duniya kuma abun mamaki da wasu daga cikin jami'an gwamnati ake yin wannan abu ko ina ana rigima ka duba nan wajen garin lamisa din nan kullum sai an rigima fili saboda kawai zaune muke babu tsari ka je unguwannin nan irin su abujan amare ka duba yadda layi aka yi distortin dinsa za a zo ƙarfi da yaji za a sai da mutum wai fili hanya ce fa za a sai da mutum kuma ya tsaya waɗannan wani irin al'umma ne an yi ruwa kuma ba inda ruwa zai wuce ko kuma wai mutum wai shi ne zai ce wai an yaje ai gwamnati ne ta ce masu to babu laifi ya ɗan ƙara bulo biyu ko uku a ina a jikin hanyar da mutane suke wucewa a hadisin aisha manza Allah ce duk wanda ya zalunci mutane ƙi da shibirin daidai tsani guda haka na ƙasa hadisi ingantacce hadisin bukari aisha ta ce maza Allah ya ce ranar tashin kiyama za a ɗauko ƙasan tun daga saman duniya har ƙalƙashin ƙasa ta bakwai sai a mai da ita azaba sai a rataya masa a wuya ƙi da shibirin ɗani guda tun daga sama har zuwa ƙasa za a naɗo ta a naɗa maka wuya kana ganin kamar wasa ne sai ka shiga kabari za a gane cewa lallai ne makai na mugun tanaki wani irin rayuwa muke layukanmu duk a toshe Allah sauki saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ta'ala yana cewa barna ta yi yawa a cikin kwari da tudu da ko ina saba ma Allah ake sai Allah ke ɗanɗana ma mutane sashen abin da suke aikatawa na zunubi wala Allahum yarji'un watakila musulmai sun tuna su dawo su tuba saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah Allah ta'ala yana cewa a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yana daga cikin abin da saban Allah yake haifan ma al'umma shine mai kitibewar ƙasa da girgizar ƙasa sai manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa za a samu a cikin wannan al'ummar a kitife ƙasa ga baki daya in an ce a kitife ai girgizar ƙasa mutum dubbai su mutu ku tuna tsunami abin da ya faru ko kuma a yi jifa wani tsibiri gaba ɗaya a share shi akan zoron ƙasa sai wani mutum daga cikin musulmi ya ce ya ma'aikin Allah yaushe haka za ta faru sai ma'aiki ya ce idan zaharar ƙiyar yayin da ɓarna ta faru kowa saba ma Allah yake wanda zai hana yana sabawa wanda zai kama ya hukunci yana yi sai maza Allah ya ce wal ma'az da kuma kaɗe-kaɗe da molo da garaya har za a waye gari mutum yana shan giya ana kaɗa masa garaya tana tashi yace to idan haka ta faru kuma ana shan giya yace to ku saurari abin da zai biyo baya doba ko yanzu mun tashi tsibirin bali wanda sama da mutum dubu nawa suka mutu a indonesia duba ka gani ya abin ya faru duba ka ga a tsunami da waɗansu wurare da aka samu girgizar ƙasa mutane ne suke a gafale sai Allah ta'ala kwatsam ya aiko musu da mala'ikan mutuwa suka tafi lahira saboda haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi kwanakan mu karewa suke yi ba daidai ba ne ba a ce kawai don ba hukumar da za ta tsaya ta duba yanayin yadda muke a zamantakewar mu komi mu lalata shi wallahi lokacin mu kurewa yake Allah yake cewa lalle hakika da mutanen alƙarya za su wa'azantu su ji tsoron Allah da Allah ya buɗe musu albarkoci daga sama kuma da sun sha ruwa wanda yake babu fari a ciki sai dai sun karyata sai Allah ya danke su da abin da suka kasance suna karyatawa muna roƙon Allah ta'ala kada ya kama mu da zunubin da jahilai ke aikatawa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ƙarfafan mu da tuba tuba wanda yake na gaskiya idan mun saba masa kowa ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah ya ce ya ku musulmi wa tubu ila Allah jami'an mu tuba ga baki ɗaya mu koma zuwa ga Allah ubangiji zai kankare mana ayyukan da muke aikata waɗanda ba daidai ba sannan zai gafarta mana sannan zai sama mana mafita daga wannan musiba da bala'i da muke cikinsa na rayuwa muna roƙon Allah ya yaye mana wannan cuta da ta'addabi wannan yanki namu na cutar koda muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana wannan musiba ya Allah ka yaye mana wannan bala'i ya Allah kada ka kama mu da abin da wawaye suke aikatawa ya Allah kai ne mai iko a bisa komai Allah ka yaye mana wannan bala'i اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم إنا فقراء إليك ولا تردنا خائفين بك الآيانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخذ بأهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله